أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخرة فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخرة ولا تعثوا ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوا فكذبوا فأخذتهم الرجفة فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دي في دارهم جاثمين وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وما كانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلنا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أعوذ بالله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a safiyar wannan wuni mai tarin albarka na talata 26 da watan ramadan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1400 da shekara 41 wanda ya yi daidai da sha tara da watan mayu miladiya haihuwar annabi isa ɗan na na maryam idan tarihi ya inganta shekara 2020 miladiya allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci karatun da muka yi a kwana a asabar ki da ta gabata da yake kwana biyu mu yi karatu ba mun tsaya a aya ta talatin waton da shidda a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul ankabut faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون آية 35 kenan ko yau za mu tashi aya ta 36 sai Allah ya ce وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين Allah ya ce wa ila madiyana akhahum shu'aiba faqala ya qaumi ibudullaha warjul yawmal akhir wala ta'thaw fil ardi mufsidin Allah ya ce wa ila madiyana ai arsalna ila qaumi madiyan Allah ce mun aika zuwa ga garin madiyan akhahum dan uwansu shu'aiban Allah ce mun aika annabi shu'aib كلمة شعيب اسم اسم عربي ليس اسم أعجمي شيء سيدون التنوين قدابي ما في يعني دبا القرآن با دك سونا النبي كذا واد فتح قدابي با حكم يدك كسرة بند النبي شعيب دا النبي نوح دا النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دا النبي صالح دا النبي هود سبب دا شي هود ونن واتن ميكي دا سونا أعجمي ني فألا وإلى مدينة ka ambata musu labarin cewa mun aika zuwa ga mutanen madiyan garin madiyana wa muka aika Allah ce a khafum dan uwansu ne shu'aiban annabi shu'aib faqala yace ya qaumi ya ku mutane na i'budullaha ku bauta wa Allah subhanahu wataala yana musu nasiha yace i'budullaha ku bauta wa Allah subhanahu wataala ku yi duk abinda Allah yake bukata ku daina kuma abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haranta muku shine bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala sai ce warjul yawmal akhir sadan kuma ku yi kokari ku kaunaci inin alkiyama inin karshe ku ji tsoron wannan wuni wato wanda ini ne mai tsananin azaba wala ta'tau fil ardi mufsidin sannan kuma kar ku zo a duniya a ƙasa kuna watan masu sabo kuna banna a cikin ƙasa da irin anwa'ul albaghi ku zo da bangare-bangare na waton banna kuna masu banna a duniya ya ce kada ku yi wannan annabi salih nasiha guda biyu musu wannan sunna ce ta duk mai da'awa wato ana targibi kuma ana tarhibi a kwadaitar da mutane akan wani abu karantarwa annabi salih abu guda biyu ne ya ce ibudullah ku bauta wa Allah bauta wa Allah ne shi zai sanya Allah ya sa ku dace da shiga aljanna sai ce wala ta'thaw fil ardi mufsidin kun kada ku zamanto watan kuna banna a doron ƙasa kaga ya, ya umarce su da wani abu sannan kuma ya hana su da wani abu ku rike bautar Allah za ku shiga aljanna ku nisanci duk abin da yake sabon Allah subhanahu wataala wannan abun ne wanda yake halakar da dan annabi Adam sai Allah ya ce fakazzabu fakazzabu fa akhadhatuhum rajfa فأصبحوا في ديرهم جاثمين الله يتفكر قرية النبي الله النبي شعيب متانا مدينة الله يتي سن قرية النبي شعيب فكذبوا sai sun karyata annabin Allah annabi shu'aibu fa akhadatuhum rajfa sai ga tsawa Allah subhanahu wataala waton ya turo mutanen Allah subhanahu wataala ya turo musu azaba sai azaba ta halakar da su Allah ce fa kazzabu sun karyata annabin Allah annabi shu'aibu sai Allah subhanahu wataala ya halakar da su da tsawa waton wadda ta sa kowanne ya zazana kowanne ya tsorata فأصبحوا في دارهم جاثمين سيكون نيوا يجري أتكين جرين أتكين ونجد جناس الله جاثمين سنا غرغرهاني أكن كويين سكوا يرجع الله يا قدا يا كنس الله يا جمادش النبي الله وأزيه مسو أكن سجس أوران الله سبحانه وتعالى سدينا دواني زادن تدان سنا توي ما أوني لسوران أبو بوا يمسو وأزي بسجبا سكريت النبي الله أكرشي سي الله يتورو تساوا halakar da mutanen gari sai ga kowa gurhane cikin mi cikin garin yana kwance sai Allah ya ce aya ta gaba وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين Allah ya ce wa adan wa samudan wa qad tabayyana lakum min masakinihim wa zayyana lahum ash-shaytanu a'maluhum fasad a'maluhum fasaddahum 'anis sabili wa kanu mustabsin Allah ya ce wa adan ka dibi tarihin adawa Allah ce kun ga adawa wa zamudan da kuma samudawa wa adin wa zamuda kun ga adawa da kuma samudawa Allah ce wa qad tabayyana lakum min masakinihim ku mutanen makka qurayshawa da kuke zaune a cikin garin makka Allah ce qad tabayyana lakum min masakinihim ya bayyana gare ku waton masakinihim gidajensu kuna ganin gidajen adawa waton kun ga yadda Allah subhanahu wataala ya halakar da su samudawa Allah ce kun ga yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya halka da su kun zo watan a Hijaz Yaman Allah ce kun kewaya a cikin wannan kasa a Hijaz da Yaman kun ga yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya halakar da adawa da kuma samudawa sai Allah ya ce wa zayyana lahum shaytanu a'malahum shaytan ne ya kawata musu abu ayyukan da suke aikatawa ya nuna musu abin da suke aikatawa kyakkyawan aiki ne su adawa da samudawa suka kamar suna suna tambaya man ashaddu minna quwwa wai wane ne yafi mu karfi a duniya suna izgiri hadawa Allah subhanahu ta'ala ya musu أما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد من هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجهدون Allah ya ce wa adad kun ga adawa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa adan fastakbaru fil ard su adawa sun yi girman kai a cikin a cikin ƙasa a inda suka zauna a garuruwan su Allah ce sun yi takama da girman kai wa ka bi ghairil haqqi ba ta da hujja ba ta da gaskiya ba ba su akan addinin Allah amma suna girman kai suna dagawa ba sa da komi na imani amma kuma suna jiji da kai suna ganin duniyar nan tasu ce Allah ce fastakbaru fil ardi bi ghairil haqq ba tare da ilimi ba tare da gaskiya ba wa qalu وقالوا من أشد منا قوة suka ce wai duniyan nan a cikin ƙasar nan gaba ɗaya su waye wace halitta ce wadda ta fi mu ƙarfi a rayuwa sai Allah ya ce أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة Allah ya ce awalam yarau anna Allah allazi khalaqahum ashe su adawa ba su gani ba cewa ubangijin da ya halicce su tunda ba haka suka samu kawunan su ba Allah subhanahu wata'ala shi wanda ya halicce su huwa ashaddu minhum quwwa Allah subhanahu wata'ala ya fi su karfi sannan kuma sai ya ce وكانوا بآياتنا يجحدون Allah ya ce su adawa sun kasance game da ayoyin Allah subhanahu wata'ala yajhaduna suna jayayya suna karanta ayoyin Allah subhanahu wataala to Allah ya ce wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum shaytan ne ya kawata musu aikin da suke aikatawa a rayuwar duniya suka gan cewa ba wanda ya fi su karhi ba wanda ya fi su kubuwar suna iya su yi duk abin da suke yi ba abin da aka iya a rayuwa sai Allah ya ce sai muka kama su da zunubi sai muka halakar da su sai Allah ya ce mutum Qurayshawa ba ku samu labarin adawa ba yadda muka yi musu duk da karhin da Allah subhanahu wataala ya ba su ga samudawa wa samudal ladina jabu sakhra bil wadi wanda su duwatsu ne suke zawwa su kekkera su watan su yi gidaje Allah subhanahu wataala ya halakar da su ba samu da inda gida gida ne wa dutse katon dutse irin wannan manyan manyan yake zuwa ya fashe ya kera gidansa dan shi wannan gina bace masa ka samo birgi wannan na ka shi bai mai sai duwatsu amma kuma a ƙarshe sai Allah subhanahu wataala halakar da su Allah ce wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum shedan ne ya kawata musu ayyukan da suke aikatawa suna ganin kafirci da sabon Allah shine abin kirki a rayuwa har suke ganin wannan abin abin kware ne sai Allah ce fasaddahum anis sabili kuma ya batar da su wato game da bin hanyar ya taushe su game da bin hanyar gaskiya su riki littafin Allah subhanahu wataala sai Allah ce wa kanu mustafsiri sun kasance ai masu hankali a cikin garin suna da hankali da tunani amma kuma tunanin bai musu amfani amfanin komi ba wannan hankalin nasu Allah ce bai amfana musu komi ba a rayuwa banjin su Allah ce ba su kaɗai muka halakar ba sai Allah ce wa wa qaruna fir'auna wa haman wa laqad ja'ahum musa bil bayinat فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين الله يتي وقارون وفرعون وهامان كنغ قارون الله يتي هكما قارون أي أهلكناه مهلكة دش mutum ne wanda mun karanto tarihin shi a suratul qasas mutum ne mai kuɗi duk kuɗinka Allah ce in kuɗi kuke takama da shi to an fi wanda ya ji ka kuɗi kuma ina ƙarshen sa yake Allah ce a halakanahu mu halakar da shi wa fir'auna da kuma fir'auna mulki ya take yake takama da shi har ya kira kansa ubangiji yace ana rabbukumul a'la da kuma Allah ce wa hamana da kuma hamana wanda babban waziri ne babban minista ne shine premier minister kin mulkin fir'auna Allah ce kaga dai karuna kuɗi muka bashi yayi jiji da kai hamana kuma waton shi kuma wazirin sarki ne wazirin fir'auna ne yana ganin suke da bubuwar Allah ce shi kuma fir'auna mulki shi muka sanya jagora samudawa su kuma karfi Allah subhanahu wataala ya basu kaga kenan duk a jahin gaba ɗaya abin da ake bukata a rayuwa mulki kuɗi kusanta da masu mulki da kuma ƙarfi to duk Allah ya ba su sai Allah ce wala qad ja'ahum Musa bil bayyinat hakikan annabi Musa ya zo musu bil bayyinat da hujjoji ya zo musu bil hujjajil bahira hujjoji bayyananu gashi nan watan ya zo musu da sanda ya buga ta zama cijiya haske yake fita a cikin hannunsa sannan kuma Allah ya jarrabe su da abin da basu taba gani ba na watan fara da ƙeya da kwaɗi da jini a ƙarshe ke duk kafircin fir'auna wallahi da Allah ya jarrabe jarrabe su da annoba duk ta'addanci firar sai ce wa annabi Musa idu lana rabbaka ka roƙa mana ubangijin ka la in kashafta anna la in kashafa anna ko annan rijisa yace idan ubangijinka ya karba muna ya koreye mana wannan watan mummunan abin da muke ciki na annoba to za mu yi imani da kai a ƙarshe sai Allah subhanahu wataala kuma ya karbi addu'ar annabi Musa wasan sai aka yi sai kuma aka doke wannan annobar kuma sai suka yi imani da annabi Musa to kaga dibi kafircin mutanen Fir'auna fa duk da Fir'auna ya iddia'in shine ubangiji al'ala in wata musiba ta same sa dawa yake wajen annabin Allah annabi Musa ce Musa ka roƙa mana ubangijinka yanzu kamar diba wannan lokaci ba a kiran malumai kaga an nemo malumai ana da buƙatar malumai to akwai wata annoba ta zo cikin ƙasa an kai hari wuri kaza wuri kaza ana tashin hankali an ɗauki malumai ba sa aiki da suke ba sai a tattaro su kama wani bai sa aiki da ke ba sai a tattaro su duka a zo a zazzauna a yi musu ɗan jika biyar biyar a ɗan basu wani ɗan abu a ce a yi addu'a wani wallahi kwana da shi na karatun kwana da an bashi jika biyar ba taba sauke qur'ani dan Allah ba sai an bashi jiki wani shi dai ya karanta qur'ani dan Allah sai a hankali Allah ya sauwake balma wasu daga cikin wasu shugabannin ne to in ta kama a wata annoba ta zo to sai a dakula duk abin da ake na ibada sai a tsaya a tsida kaga kafircin fir'auna cewa yayi a zo a bude masallacin da abota wa Allah a roki ubangiji ya yayi mana wannan abun to Allah ya ce kun ga dai karuna da hamana da fir'auna Allah ya ce annabi Musa ya zo musu da hujjoji bayyanannu amma a ƙarshe Allah ya ce sai suka kareta fastakbaru fil ardi sai kowa yayi jiji da kai yayi girman kai a cikin ƙasa ko ka girman kai Allah ya kare mu da girman kai wallahi girman kai musiba ne shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yace la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibrin baya shiga aljanna har abada wanda a zuciyarsa akwai girman kai daidai kwarar azzarra mulki gare ka kana ganin wai kai kayi kaɗan ka zo ka zauna a tafin masallaci ka karanta qur'ani ko ai maka wa'azi wai kai ba za ka iya zauwa ka saurari wa'azi ba wai a, ni kwanwa ceki waye kai yo annabin Allah ya ce a karanta mai qur'ani falantana ga wai gani yake wai ya zo ya zauna wai a karanta mai qur'ani an bata lokaci shi za ga wasu daga cikin shugabannin namu da masu kuɗi sallar ma ta juma'a da hamsu salawatu ba a zuwa sai ana karkar mata sala sai ana ta da sallah su wai a zo a zauna masallaci bata lokaci ne ya zo bata lokaci ne Allah ya sauwaƙe amma zai iya zauna bata lokaci a yi a taro ana ana shirme ana tsatsara abubuwa da in Allah ga dama dare ɗaya sai Allah lalata fulakin da aka yi to Allah ya ce fastakbaru fil ardi su ma dai su yi girman kai fir'auna yayi girman kai da mulkin da Allah ya bashi hamana da watan mukamin da Allah ya bashi na firimin minister yake jiji da kai da shi ƙaruna kuma da kuɗin da Allah ya bashi samudawa da adawa da ƙarfin da Allah subhanahu wataala ya basu sai Allah ce fastakbaru fil ardi sai suka ƙaryata suka girman kai a cikin ƙasa suka bauta wa Allah subhanahu wataala suka saba ma Allah suka saba ma annabawan da muka turo zuwa gare su sai Allah ce wa ma kanu sabiqina ai ba su kasance sun watan sun gabace mu ba ba su kasance ba mun manta da su mu kama muku wasu azaba ba ubangi subhanahu wataala ya musu istidraji ne shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sai cewa idan kaga Allah ya baiwa mutum duniya yana ta jin daɗin rayuwar duniya ba sallah ba salati ba tasbihi ba zuwa wajen wa'azi ba karatun alkur'ani ba tasbihi ba tahalili ba aikin alkhairi ɗaya da yake yi sai taimaka ma yan balo taimaka ma karuwai taimaka wa yan kokowa taimaka wa ashararun mutanen banza cin kuɗin haramun aiki shi kawai kuma kuɗi yake samu a kodin shi manzo Allah ce wallahi istidraji Allah ya masa Allah ce sanumli lahu ko wa umli lahum kaidi matin Allah ce wa umli lahum ina musu talala da shigo shigo ba zuri inna kaidi Allah ce kun ga kai wato makircin da muke plankin da muke tsarawa inji Allah subhanahu wataala Allah ce wallahi mai karfi ne shi plankin Allah in Allah ya tsara plan akan halakar da al'umma ko halakar da mutum to a aikin ubangiji ba ishuye shi ba a fashili cikin watan aikin ubangiji ba a fashili ba kamar kawai ka tsara za kai kaza sai a samu dan taringarda cikin aikin ka shi aikin Allah in ya tsara inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun to Allah ya ce wa ma kanu sabiqina ba mu manta da su ba akan mu yi musu azaba sai Allah ce fa kullan fa kullana qadna bi dhanbi fa minhum man arsalna alayhi hasiba wa minhum man akhadhatu sayha wa minhum من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون Allah ya ce fa kullun akhadna bi dhanbi kowanne daga cikin wa'annan mujrimai tsakanin adawa da samudawa da mutanen annabi lutu da mutanen annabi ibrahim da kuma watan mutanen annabi musa Allah ya ce akhadna bi dhanbi kowanne mun kama shi da laifin da ya aikata iya kudinka iya shagalinka iya laifinka iya azabar da Allah zai maka fa kullun akhadna bi dhanbi Allah ce kowanne mun rike sa mun tamke sa bi dhanbihi gurgudan zunubin sa sai Allah ce fa minhum man arsalna alaihi hasiba cikin wa'annan mutanen Allah ce ka je ka karanta tarihi akwai wanda muka aiko musu hasiba wato Allah ya turo musu iska mai wato guguwa mai karfin girma kamar wa kamar wato mutanen annabi lotu Allah ya musu ruwan duwatsu Allah ya turo musu wato ruwan duwatsu daga sama aka darkake su kowanne dutse na ɗauke da sunan kafirin da zai halakar kuma duk kafirin da dutse ya hauma baya kai labari Allah ce akwai wanda muka turowa musiba daga sama iska ta ruwan duwatsu daga sama muka halakar da su sai Allah ya ce wa minhum man akhadathu sayha daga cikin su kuma akwai wanda tsawa ce Allah ya turo aka musu tsawa aka tartsi aka tsawa sai ga kowannen su ya mutu kamar wa idan ka ɗauki misalin mutanen watan ɗaya samudawa Allah subhanahu wataala duk girman su da tsawa Allah halakar da su Allah subhanahu wataala ya turo musu iska da tsawa aka halakar da su sannan kuma wa minhum man khasafna bihi al-ard Allah ce akwai wanda muka kisfe kasa muka ce kasa ta kama su ta tafi da su suna takama da kuɗi da jiji da ke da fadawa sai Allah ce kasa ta bude ta tafi da su kaga irin wa irin karuna kenan da annabi Musa ya ma wa'azi ka sai Allah ya ce wa minhum man aghraqana kuma cikin su akwai wanda muka nutsar da su cikin ruwa muka sa ruwa ne abin halakar da su kamar wa kamar fir'auna da mutanen annabi Nuhu mutanen annabi nuhu da suka annabi nuhu ya musu wa'azi ba su ji wa'azin ba wallahi kullum muna gai in kaga an malumai sun yi wa'azi aka ki sauraron su abinda zai biyo baya to yafi abinda ake hana su aikatawa shi wa'azin Allah in aka yi mutane wa'azi ba su wasu ba sai Allah ya ce to ana wali yanzu ni da zan jibinci lamarin yanzu ku malumai kun yi naku annabawa kun yi naku duk annabin da ya zo duniya ya yi wa'azi ba a ji ba to wallahi ka dibi tarihin karshe annabi koma yake je ko sai Allah ya dashi wa'azi manzon Allah sallallahu da ya zo garin Makka yayi wa'azi shekara goma sha uku Makka yana wa'azi ba a yi imani ba sai Allah ya ce manzon Allah bar gari ta Madina me za a yi ana so a halakar da su ba irin waccan halakarwa za a yi musu ba sai aka ce to haduwa za a yi da su a wajen yaƙi sai kuma Allah ya sa halakar da su kin shine kafin sai Allah ya bada jinin su ga musulmi sai aka kashe su sai aka shi kusan mutum saba'in cikin manyan-manyan kafirai jibga-jibga ministori a garin makka wanda suna takama suna izza da gami bagiyan mulki da kudi sai alasa duk a wannan huri aka halakar da su ga adawa da suka yi wannan aka halakar da su ga mutanen fir'auna Allah ya halakar da su sai Allah ce kai akwai wanda kuma aka rakana mun ka nutsar da su cikin ruwa ga fir'auna duk jiji da kansa da mulkin sa duk mulkin fir'auna da yace ana rabbukumul a'ala ma alimtu ma alimtu lakum min ilahin ghairi hadhihi al-anharu tajri min tahti duk ƙarshe ga fir'auna ya ba da ci cikin ruwa wallahi ƙarshe sai mutum ya ba da ci da aka zo cikin are da juye ta dole mutum ya ba da ci in Allah ya kawo mutum sai ga fir'auna ya cewa amantu annahu la ilaha illa allazi
أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين الله يتي حتى إذا أدركته أدركه الغرق har ya ta ta'addanci da ta'addanci da ƙetar iyaka har lokacin da nutsewa ta zo masa qala sai yace amantu annahu la ilaha illa alladhi amanatu bihi banu isra'il yace yanzu kam amantu sai kafi imani na imani ya ba da ci yace amantu annahu la ilaha na yarda na gaskata ba abin bautawa da gaskiya illa allazi amanat bihi banu isra'il face ubangijin da banu isra'il suke bautawa yace wa ana minal muslimin ana minal muslimin shugaban wawa ya ce wa ana minal muslim ya ce ni ma wallahi na musulunta na bi na kama hanyar Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce masa a al'ana wa qad asaita qabl Allah ya ce fir'auna yanzu za ka yi imani wa qad asaita qabl kai sabo tun can da kai ta'addanci ka kashe mutane ka halakar da wanda kake bukata kai duk abin da kake suna ta'addanci wa qad asaita min qabl wa kunta minal mufsidin Allah ce kuma kayi ta'asa kala kala a rayuwa kayi banna iri iri a rayuwa sai Allah ya ce masa فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية Allah ce tunda annabi Musa ya maka wa'azi baka ji wa'azin annabi Musa ba fal yau kaga a wannan rana minajjika bi badin daga karshen ka yazo za mu halakar da kai amma Allah ce za mu tseratar da gangan jikinka li yakuna liman khalfaka aya dan ya zamanto abin wa'aztuwa abin lura da duk wani mai mulki da zai yi jiji da kai wanda za a bashi wani dar mulki wanda bai taka kara ya karya ba bakin region daya ko bakin kasa daya yaga ya kai wani abu a rayuwa Allah ce to ire-iren waɗannan mutane masu hana aikin Allah masu karyata addinin Allah masu cewa za su karya malumai masu cewa za su liƙe su masu cewa za su yi ma malumai kaza Allah ce dan ya zamanto wa'azi gare su su ma idan suka yi suka kuskura suka aikata wallahi ga ƙarshen alewa ƙasa yadda muka yi muka haka za mu musu to kaga Allah ya kama shi kuma ya miƙa wuya haka duk wani kafiri a rayuwa wallahi yake a rayuwa Allah ya sa mu dace Allah ya ce wa wa minhum man aghraqna cikin su akwai wanda muka halakar ga mutanen annabi Nuhu su ma wa'azi annabi Nuhu yayi musu wa'azi shekara dubu ba shekara hamsin mun karanto farkon sura yana wa'azi amma mutum ba su wuce mutum wasu ga ce tamanin aga ce wasu ga ce arba'in wanda suka yi imani da shi ba shekara ɗai ɗai shekara dubu ba hamsin yana wa'azi kaga shekara dubu ba hamsin ba kanan shekaru ba ne mun yanzu duk in kayan yawa kai shekara sittin a duniya a shekara dubu ya yana wa'azi ba hamsin amma yan kaɗan suka imani da shi sai Allah ya ce mai ya jirgin ruwa da ya ƙare jirgin ruwa sai Allah ya sa duk masu imani sai Allah ya turo ruwa ƙasa da sama sai ga ruwa suna fita sai aka halakar da su ashe wai malamai suka ce amfanin karantar da mu tarihi wannan shine hannunka mai sanda hannunka mai sanda ake maka kakka kuskura kai irin abinda wa'ancan ya suka yi dan idan kai to kai ma Allah subhanahu wa ta'ala zai azabtar da kai bai ba shi bane kai ga mace tana karuwanci a kai mata wa'azi wanda ki ji tsoron Allah babu kyawu yau ta kwan wannan geto gobe tana wancan geto jibi tana wancan biro gata tana wancan biro ka san birukan na an fi banna da yawa ciki mafiya yawan biruka da kake gani sai inda Allah ya kiyaye amma mafiya yawan yanzu sun koma wurin sabon Allah subhanahu wa ta'ala hatta kai yanzu zina a lakwal a boko ana zina cikin aji wallahi ka je ka tambaye masu gadin lakwal su baka labari har a aji an koma ana ta wa'azi ta ki daina karuwanci sai lokacin da ta ga duniya ta mata la'asar a zan duniya ta yi wa mutum la'asar sai a koma ga kana rayu kuma ba a yi da kai da kuma sai kai in kai mata al'ada ta kuma yanzu ita aure take so da an taimata wa'azi wani ya zo nan tambayar ta aure ta ki aure an ta mata nasiya wancan ai auren ki ki huta daga duniyar nan tana ga yan- tana biyar yan cana suna saya mata wundi a saya mata mota a bata kare gida a ƙarshe aka tsotsaye dan mangoro aka yadda shi sai ga duniya ta mata la'asa ta kuma yanzu wai aure take so inda ma ko dan malami ta samu a ga yar duniya wai ko dan malami ta samu yanzu zuwa za ta yi wajen boka a mata addu'a ita dai ko dan malami ne ta samu shi malami da bai san abin kware ba Allah ya isa tsakaninmu da su Allah ya isa tsakaninmu da su a miki wa'azi ki kasa wa'azuwa in karshe ki kuma kina neman malumai Allah ya sauwaƙe dama Allah ya yi bayani da ƙarshe sai kuma Allah da ta ba ita ba ta da aure kuma ba ta da makaruwan sai ta kuma ga ta nan ta kuma tana tuya tuya bakin kotiti hayar ta lalace Allah ya sauwaƙe ƙarshen alewa ƙasa duk wanda ake ma wa'azi bai ji ba to ga su fir'auna da sun wuce to duk iskancin ga dai fir'auna ya hika iyawa duk iya ma girce ka matsayin ka na minista hamana ya hika iyawa duk ta'addancin ka mai kuɗi ƙaruna ya fi ka duk ƙarfin ka baka yi san muda da ada ba amma a ƙarshe da Allah ya sanya su tarihi sai Allah ya sanya su watan matsalan abin ba da labari abin kutance ga mutane وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون Allah ya ce wa ma kana Allah li yadhlimuhum ubangi subhanahu wa ta'ala bai kasance ba wato me zalunta su ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala bai kasance me musu azaba ba wato ba ta da su laihi ba duk wanda kaga Allah ya kama da azaba wallahi laihi ma Allah subhanahu wa ta'ala ka taba gani an kai mutum an kama shi an like bai laihi ba sai an so a ci zalunsa to ba irin irin gwamnatin wannan duniyar bace ta wannan zamani kai laifi ba kai laifi kama ka ake a like saboda a nuna maka ana da mulki to idan kaga shi Allah ya kama ka to kai wa Allah laifi ne in kai wa Allah laifi sai Allah ya kama ka ba irin duniya ba yanzu da ake tsarin duniya in ba kai min ba kana adawa sai na kai wata magana sai in kawo maka in liƙe dan in nuna maka mu muke da fuguwar Allah bai wannan shi Allah in ya kawo dan annabi Adam to yayi laifi Allah ce fa ma kana Allah li yuzlimuhu ubangiji bai kasance ba me zalunta su ma'ana Allah bai zamanto me musu azaba ba ba tare da su yi wani laifi ba a rayuwa walakin kanu anfusahum yadhlimun sai dai su sun kasance sun zalunci kawunan su suka cancanci Allah ya musu azaba sai Allah ya darkakar da su Allah ya azabta da su sai Allah ya ce a aya ta gaba
مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون Allah ya ce matsalul ladina takhadhu min dunillahi awliya'a ka matsalil ankabuti takhadhat baita wa inna awhana albuyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun Allah ya ce matsalul ladina ittakhadhu min dunillahi misalin waɗanda suka riƙe wani abin bauta koma bayan Allah Allah ce misa ka matsalil ankabuti kamar misalin gizo-gizo ne ai mun san gizo-gizo ko to Allah ya ce misalin wanda zai riƙi wani abu wanda ba Allah ba ya rike shi abin bauta kana ganin shi zai baka lahiya shi zai kare ka da kamuwa da ciwo shi zai kare ka da wata annoba wanda ba al- akwai wani wanda ya iya kare ka akwai wani abu da ya iya kare ka da kamuwa da wani ciwo wanda ba Allah ba akwai wanda ya isa ya azurta ka wanda ba Allah ba akwai wanda ya isa ya baka aihuwa wanda ba Allah ba akwai wanda ya isa ya baka kuɗi wanda ba Allah ba akwai wanda ya isa ya baka mulki wanda ba Allah ba kan rike shi a duniya duniya Allah ce ka masalil an kabuti kamar misalin gizo-gizo ne kun ga gizo-gizo malam suka ce al'ankabut malaman kimiyya malaman svt suka ce al'ankabut wannan gizo-gizon wato shi a cikin kwari hashrat wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bambanta halittarsa za ga duk kwaro sai aka tashi halittarsa wato juzu'i uku gare sa ga kai ga tsakiya kuma ga baya amma shi an kabutu juzu'i biyu gare shi bangare biyu ne gare sa sannan Allah subhanahu wa ta'ala da kake ganin sa nan gizo-gizon ciya ta wasu gare shi kafafuwa ɗaya ɗaya ɗaya har ɗa takwas Allah ya masa sannan al'ankabut wannan gizo-gizon malamai suka ce shi al'ankabut wadda aka ambata al'ƙur'ani mace ce namiji al'ankab shi ne namijin shi wannan namijin to kuma al'ankabut ya ga tashi gina gida ta tashi gina gida musanin kowa in za ka yi aure wa ke gina gida namiji ko mace namiji to amma su al'ankabutu ba haka bane ita mace take gina gida ita mace ita ke gina mi take gina gida sannan wannan gidan nata gaba ɗai idan aka tattara kusan alfa yana da saƙa saƙa kusan saƙa dubu to suka ce idan aka tattara duk gaba ɗaya aka tattara wannan saƙar wannan zaren nata bai kai girman gashi ɗan annabi adam kabrin gashi ɗa guda na mutum ba kasan ko bai da girma duk wannan saƙe-saƙe nata dubu zaren guda dubu in aka tattara shi malamai suka ce bai kai dan watan kaburin gashin mutum guda ba kaburin gashi daya dan sililin gashi daya sannan kuma shi al'ankabut idan idan watan ta gina gida to daga lokacin da mijinta ya barbararta ta samu ciki daga lokacin kuma sai ta kashe mijin ita matar sai ta mi sai ta kashe miji idan ta kashe miji za ta maida shi abincinta za ta dinga cin abinci shi ne abincin da za ta dinga ci in ta aihu tana aihuwa ɗiyanta suka kai lokaci suka ɗan girma yanzu kuma su ma sai su kashe uwa sai ta koma ta ci abincinsu haka ana tahiya kuma kannan wanda aka aifa idan suka yi sabon gidan wanda suka tara da su su kuma su kashe su to Allah ce kaga misali wanda ya riki wani abin bauta kuma bayan Allah subhanahu wataala Allah ce kamar salil an kabuti kamar misalin gizo-gizo ne ittakhadhat baitan da ta riki gida gidanta kowa ya gani baya da amfani na farin gidan gizo gizo bai tare mutum da bai tare rana shi kan shi gizo gizon bai kare shi da zafin rana in ana sanyi bai kare shi da sanyi in ana ruwan sama baya kare shi da ruwan sama in wani abu ya zo wanda zai abku bai iya tare shi dai daga wannan abu me amfanin shi bai da amfani to Allah ce wanda ya riki wani abin kota wanda ba Allah ba da gizo-gizo da ya ɗoki gidansa wanda bai kare shi da zahin rana haka abinda za ka rika ka bautawa koma ban Allah bai kare ka lokacin da Allah ya so ya azautar da kai bai kare ka lokacin da Allah ya so kai talauci bai kare ka lokacin da Allah ya so ya hana maka aihuwa lokacin da Allah ya zai karbi ka kuma bai kare ka haka kai kanka in Allah ya tashi karɓar rayuwarka ba abin da isa ya kare ka sai Allah ce wa inna auhanal buyuti la baitul ankabuti mafi raunin gida mafi raunin gida a rayuwa Allah ce gidan tun watan an kabuci ne gidan watan gizo-gizo ne laukanu ya amalu da dai sun sani laukanu ya alamu da dai suna da ilimi Allah ce da sun yi karatu da sun gane cewa rike wani wanda ba Allah ba wannan khitabin Allah da ya shi da mutanen Makka sun rike gumaka abin bauta kuma bayan Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce da ku da kuka rike gumki da tsuwa gizo-gizo da ya gidansa wanda bai kare shi da rana da ruwan sama da hadari da wace ce Allah ce duk uwa ku ɗaya misalin ku guda ne wanda yadda wancan gidan bai kare gizo-gizo da ruwan sama haka kuma watan gumakan ku ba su cutar da ku ba su amfanar da ku ba su ba ku aihuwa ba su ba ku kuɗi layi da ka zo ka sa karho cikin shagon ka ba ta kawo kuɗi wallahi in duk ka sa shagunan ka karhuna dan Allah ce sai ka mutu fakiri wallahi fakiri za ka mutu in kin ɗaura ma yaro watan laya ta himi in Allah ce sai ya yi korola wallahi sai ya yi korola sai ya yi gudanawa ba ta hana shi da gudanawa ciyin mata ba ta hana shi a guda ne ki rike littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga mamaki Allah ya samu dace Allah ce laukanu ya'lamuna da dai suna da ilimi sun yi karatu za su gane wannan sai Allah ya ce aya ta gaba inna Allah ya'lamu ma tad'una min شيء وهو العزيز الحكيم الله يتي إن الله يعلم ما يدعو من دونه من شيء وبني سبحانه وتعالى يا سن أبن سكي بوتاوا واتن سوكا بري min shai ai ba su kasance wani abu wani abu ne suke bautawa mujarradu asnawa ne gumaka ne suke suka rika suna bauta musu Allah ce Allah subhanahu wataala watan ya sani ya alamu ma yad'una min shay'in abinda suke bautawa ba su kai komi ba ba wani abu bane a rayuwa gumki ne laka ce ko dutse ko icce aka sassaka aka yi su wannan abun da ka rika fata ce ta watan rago ko ta tunkiya ko ta wani abu a hada maka laya a ce ka rike karho ka sa cikin shago ba wani abu ne in ji Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ce wa huwa al-azizul hakim shi Allah subhanahu wa ta'ala shine al-azizu mabuwayi sannan kuma al-hakimu wanda yake gwani fi sulhihi a cikin halittunsa baki dai sai Allah ya ce wa tilka lam talu madribu nas wa ma يعقلها إلا العالمون Allah ya ce wa tilkal amsalu kun ga wa'ancan misalai da muka kawo muku ala a cikin alkur'ani misalai alkur'ani suna da yawa da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo to Allah ya ce wa tilkal amsalu wannan dai misali da aka kawo na gizo-gizo Allah ce na daribu halin nasi watan muna buga shi wa mutane domin watan su saurare shi ka gane cewa rike wani abu wanda ba Allah ba ba komi bane a rayuwa bata ne sai Allah ce wa ma ya'qiluha ba kowa yake gano wannan ba yudrikuha wa yafhimuha ba kowa yake fahimtar haka ba cewa wato misali da Allah yake bada ake bake bada a Qur'ani tun a tsaya ne a hankalta ba kowa yake gane cewa ba tarihi da aka karanto na Fir'auna da Annabi Musa da Karuna da Hamana ba kowa yake gane cewa ba akwai karatun da ake so a doka adawa da samudawa ba duk mutum zai ganewa ba cewa akwai garadi da harafi da Allah subhanahu wataala ya buga labarin su wallahi ba a banza ba Allah ya ka tarihin su a cikin alkurani dan wa'azi ne Allah ce wa ma ya aqiluha ba kowa yake hankalta ba yake fahimtar karatun da ke ciki illa alalimuna sai malumai malumai Allah ya musu daraja a rayuwa malumai ne kawai ke gano wannan abun cewa a ga abin da Allah subhanahu wataala yake nihi shi yasa wallahi ja da malami da ke karanta da addini to faɗa ne da Allah subhanahu wataala shi kuma faɗa da Allah subhanahu wataala gware ka tsaya saman titi STM ta biyo ta biya da kai ya hi ka hi kwashi walahiya da an yi tattaro kasan ka da tsokaka idan mutum ya ce zai yi faɗa da Allah subhanahu wataala to ya ɗauko maka sa musiba ka ce za ka yi faɗa da mai karantarwa sunna mai mai da'awa bisa a littafin Allah da sunnar manzon Allah sallam to wallahi ka dauko aiki Allah ce wa ma ya'qiluha wannan dai duk misallan da ake karantawa ba kowa ke fahimta ba yake hankalta yake sanya su a ma'auni ya ga ya auna da hankalin da Allah ya basa illa al'alimuna sai malumai wani suka san addinin Allah subhanahu wata'ala suke bauta wa Allah subhanahu wata'ala kuma suka yi zurfi a cikin karatu sai Allah ya ce خلق السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين Allah ya ce khalaqallahu samawati wal arda bil haqq ubangi subhanahu wa ta'ala ya halici sammai guda bakwai wal arda da kasai guda bakwai bil haqqi da gaskiya Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce su ne da gaskiya ba don wasa ba ubangi subhanahu wa ta'ala halittar da yawa sabbai tabbatuwa ne akan bin gaskiya Allah subhanahu wa ta'ala bai yi sama da ƙasa ba dan ka zo duniya ka dinga ta yawon cin kasuwanni Allah subhanahu wataala bai yi ƙasa da sama ba dan ka zo ka zauna ka diga bunga lido Allah subhanahu wataala bai yi ƙasa ba dan ka zo ka dinga zama shan fada shan shahi Allah subhanahu wataala bai yi ƙasa ba dan ka zo ka zauna an rin kide kide sauraron waka Allah subhanahu wataala bai maka ƙasa dan ka zo ka dinga makwalkwallo ba Allah ce ma khalaqa ما خلق الله ما خلق الله السماوات ما خلق الله السماوات والارض الا بالحق ubangiji subhanahu wataala bai halicci sammai da kasai ba wato sai da gaskiya gaskiyan nan kuma shine mi wato addinin Allah subhanahu wataala dan abota wa Allah subhanahu wataala shi yasa Allah subhanahu wataala yayi wannan wannan sama da kasa da muke samu ne muke tafiya mu hau mashin mu hau keke mu shiga mota a shiga jirgin sama duka wannan kasar da Allah ya muna Haujaki ba?
a hau- kuma a hau jaki duka wannan abubuwan da Allah ya wanne mana kasar Allah ya sa duwatsu ya daure ta wallahi Allah bai yi mana su dan dai mu zo mu yi da magana ma a rayuwa da gaskiya Allah ya halice su in ka dubi halittun Allah su babu wasa a ciki kuma ba kasuwanci Allah yake da su ba ba kai bane duk abin da zaka kera suka ke niyyar ribar ka a ciki ne zan yi kaza miyan riba ta a ciki shi Allah baya dibin waton ribar sa a cikin al'amari a'a da duk duniyar na halittun da ke cikin ƙasa su ki bauta wa Allah subhanahu ta'ala Allah yana da masu yana da ta'ala Allah Allah ya haɗa kaka yana da masu bauta wasu a rayuwa wai kaga mutum ya zo saman ƙasar Allah saman ƙasar Allah yana buga lido saman ƙasar Allah kai zina saman ƙasar Allah kai sata saman ƙasar Allah subhanallah wallahi ƙasa za ta ba da shaida gobe kiyama ƙasa za ta ba da shaida gaban Allah subhanahu ta'ala duk wanda ya abin da watan ba na daidai ba ko na daidai ka ce ya Allah mun alkara maka Allah wane da wane da wane mu sama garin suka taka suka je gari wajen gari kaza wajen wa'azi rana kaza sun je wajen wa'azi kari kaza ƙasa ta baka shaida gaban Allah da ka je wajen wa'azi kun ba ta ƙarya jakin da ka hau zai baka shaida cewa lalle Allah ni ya ji karatu makaranta huri kaza da ni ya je kaza ya je kaza da ni hatta duwatsun da ka keta ka huce za su baka shaidar gaban Allah cewa ka je ka aikata aikin alkhairi haka idan mutum ne sabon Allah dutse gaban Allah ya ce ya Allah wallahi na da baya garin yallabe ya zina ka ya Allah ni sama garin ya taka ya ketar gidan mutane ta reje ta ce ni Allah ni kuma sama gari aka takawa ne je yayi sata aka daddauha ma wani ba shi bane aka liƙe shi kai wata shari'a sai an zo wajen Allah lahi gaban Allah akwai shari'o'i aka ji kes-kes iri-iri wato kes modu'ai daban-daban wajen Allah subhanahu wataala wata banna sai dai a wajen Allah gano na ita Allah ya samu dace ƙasa ta bada shi ta ce ya Allah gashi shi yayi kaza sama garin to ba mu Allah ka yi kokari ka aikata aikin alkhairi ta bada shi da alkhairi gaban Allah subhanahu wataala ta ce ya Allah ni dai wani ka ai duk iyamu lalin da ake tare sama garin yake tsaye ya Allah ni sama garin yake tsaye bi gusawa bi barci tsayawa yake tsayin daka sadan kuma da ikhlasi yake Allah ya samu dace ya Allah ka arzuta mu da ikhlasi sai Allah ce ma khalaqa Allahu samawati wal ardi illa bil haqq inna fi zalika lalle a cikin halittar samai da kasai Allah ya ce la ayatan akwai abin wa'astuwa akwai abin lura lilmu'min daga masu imani ka tsaka yadda Allah ya yi ƙasa baka taɓa jin an ce ƙasa ta samu matsala ba baka taɓa jin an ce ƙasa ta samu matsala ba ana buƙatar a ce a ɗinke ta ai inda kaga ana girgizar ƙasa a duniya su ma sabon Allah ke kawo wannan girgizar ƙasan a duniya baka taɓa jin an ce ga sama can ba wuri kaza ta lalace amma in ka kera gida kamar mai wata ran sai an ce ana bukatar a ce a canza masa fentirkin gidan sai an ce gambun gidan ya lalace sai an ce wani abu ya lalace halittun Allah Allah ka diba ka gani gaba daya akwai abin lura tun tasowar ka gidan kowa akwai kasa baka taba jin wani ya ce mu kasar gidan mu ta samu matsala ba ko sama gidan mu ta samu matsala sai ruhun gidansu ya samu matsala amma sama Allah ba ta samu matsala amma ba kowa ke gane wani Allah ce sai dai masu imani Allahumma ja'alna minal mu'minin sai Allah ya ce utlu ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimis salah utlu ma uhiya ilayka minal kitabi wa أقم الصلاة نعم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله يتي اتل ما أوهي إليك من الكتاب يا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله يتي اتل ككرنتا أي اقرأ من فعل تلا يتلو تلاوة الله يتي اتل يا النبي الله كرنتا ما أوهي إليك أبند مك يومك وهي زوا غريك مين من الكتاب من الكتاب والكتاب شيني القرآن مجرمة الله يتي من الله ككرنتا القرآن مجرمة الله أكبر Allah hakicin mazala ya karanta ya karanta alkur'ani mai girma wahayin da Allah subhanahu ta'ala ya masa sannan kuma ya nemi kusanci wa Allah subhanahu ta'ala da karatun alkur'ani da kuma waton bibiyar ma'anonin alkur'ani mai girma domin a alkur'ani yana karantar da kai zamantakewar rayuwa ba wani abu face shi na cikin alkur'ani mai girma Allah ce ma farratna fil kitabi ما فرقنا في الكتاب من شيء Allah ya ce ban bar komai ba a cikin face sai da muka yi bayanin shi a cikin littafi duk abin da kake nema a alkur'ani Allah ya ce akwai shi in kudi kake nema rike alkur'ani mulki kake nema rike alkur'ani kana buƙatar aihuwa rike alkur'ani baka da lahiya rike alkur'ani duk abin da kake nema Allah ya ce cikin alkur'ani akwai shi qur'ani ya yi bayanin tarihin abin da ya gabata kuma in ka karanci qur'ani kana gane rayuwar da ake ciki yanzu qur'ani ya yi bayanin ta kuma qur'ani ya yi bayanin abin da bai zo ba nan gaba za a yi shi alkiyama kenan qur'ani yayi bayanin sa to Allah ya ce manzon Allah ka karanta sannan kuma qur'ani ke karantar da kai kyakkyawan dabi'a qur'ani wallahi yana saita mutum idan ka ga mutum na karatun alqur'ani bai gyaru ba to bai san alqur'anin bane alqur'ani yana saita mutum aka tambayi Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha ya ɗabi'un manzan Allah suke sallallahu alaihi wasallam ce kana khulquhu alquran ɗabi'un manzan Allah kamar qur'ani ke tafiya ƙasa a ƙasa duk abin da qur'ani ya karanta qur'ani yana karantar da kai in za ka yi kasuwanci kaga qur'ani in za ka in amsa bashi wajen ka karama kalla qur'ani ya ce in za mu ru- in za a bashi in za ka bani bashi ka rubuta qur'ani ya karanta da kai wannan wa in za mu za ka bani bashi ni wanda ke karanta da kai kasuwanci idza ta dayin tumbidainin yayi bayanin tijara yayi bayanin yadda ake kere-kere yayi bayanin likitanci cikin alqur'ani ya yi bayanin harkar ruwa a alkur'ani hydraulic akwai a alkur'ani akwai santi a alkur'ani akwai education a alkur'ani kai promotion de la femme et de jeune fille akwai a cikin alkur'ani duk abin da kake nema cikin qur'ani akwai shi saka cewa manzo Allah ya karanta kuma ya karanta da shi shi yasa in Allah ya baka alkur'ani duniya to ka gode wa Allah Ali dan Abi Talib Allah ya Allah ya kara masa yarda yace radina qismatul jabbari fina lana al-ilm walil a'da imanun yace mun gode wa rabon da Allah ya baiwa kowa da Allah ya tashi bamu sai Allah ya bamu alqur'ani sai ya baiwa makiyan mu kuɗi in Allah baka alqur'ani Allah baka arzikin duniya da lahira shi cikin alqur'ani Allah ya bamu iko aikata abin da ke cikin alqur'ani sai Allah ya ce wa aqimis salah ya annabin Allah kai ka tsaye da sallah da manzon Allah aiki kuma ba manzon Allah kaɗai ba duk mabiyin manzon Allah ce wa aqimis salah ka tsaye da sallah aka ce ka tsaye da sallah ba ka zo ka ta Allahu akbar ba ka tsayu a'a ma'ana ka yi kokarin tseda ta ka sanin rukunnanta ka san sharuɗanta ka san adabikinta ka san sunnoni ka san mustahabai ka san ina ne za ka yi kabila za ka yi ba'adi wani wallahi bai san inda zai bai san inda ake kabila bai san inda ake ba'adiya ba kuma sallah yake wani in ka tambaye shi wai farillan sallah ɗana wani bai sani ba kuma yana sallah wani in ka tambaye shi sunnonin sallah bai sani ba wani in ka tambaye shi sharuɗin da ya kamata mutum ya cika ya fara sallah bai sani ba duka wannan sai ka san su kuma ba a sanin su a cikin ka shago sai an je makaranta sai an zauna gaban maluma an yi karatu yo annabin Allah karantar da shi aka yi kasan sallah ba karamin abu ba cewa qur'ani alqur'ani izib 60 saukar da shi aka yi daga sararin samaniya amma sallah sai da aka tada manzon Allah mission ce sai da ya je wajen Allah subhanahu wataala dan Allah maka sallah ba karamin abu bace ita sallah ita ce ginshikin addini as-salatu imaduddin sallah ita ce ginshikin addini to wallahi yanzu mafiya yawan masallata muna sallah ne dan Allah malai hakuri je makaranta kowa wajen malami ko baka karatu sa littafin dan Allah malam ina bukatar a koya min yadda manzon Allah ya sallah a rayuwa rike wannan shi kadai ya annabin Allah ya sallah a rayuwa malamai sun yi rubuce-rubuce daga ciki akwai sheikh nasiruddin albani alaihi rahmatullah ya rubuta littafi sifatu salatun nabi akai mukhtasar kinsa yayi mukhtasar nasa takaitaccen littafi akan siffar sallar manzon Allah da haka mu je mu koyi sallan Allah ya samu dace a fikihu malamai sun ta karantar da mu sai ga mutum ya zo malam da kaba'ira ai mai karatu shi kuma ko ahadar bai ida ba ka tsaya ka iya sallar da kyawu kun ga sallah wallahi ita ce farkon abin da za a mutum hisabi haka manzo Allah ce awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu min amalihi yawm al-qiyamah as-salah farkon abin da za a fara tambayar shugaban kasar Niger farkon abin da za a fara tambayar sarkin Tawa farkon abin da za a tambayar shugaban malumai da kowace kungiya da kowane mutum maza da mata yara da kowa duk wanda yake mukallaf abin da Allah zai fara tambayar shi kakin wani abu ya biyo bayan sallah ce kafin a fara tambaye ka ya kai ɗalibanka sallah ce kafin Allah ya tambaye ka deje a ma'aikatarka sai an tambaye ka sallah amma abin ban haushi mala abin ban takeji kaga yan barikin wallahi akwai service kinda in babu liman to ba a ba da sallah babu mai rashin musamman ma irin sallah da ake bayyanawa irin magariba da lisha kaga irin unguwa ta yan bariki sai addu'a iri wanda boko ce aka sha zalla sai dan karin bakin turanci ba san addini ba miya amfanin turanci ba kai addini ba duk turanci kana zaka bar sa ka san ganin wanda ya mutu aka tura maka yakin mata lahira ba ruwan Allah da matinka wallahi wata filokin ka ba ruwan Allah da filokin ka wani istorjokin ka ba ruwan Allah da shi wani fesikin ka SVT ba ruwan Allah da shi wani nahawun ka duka ba ruwan Allah da nahawun ka abinda Allah yake bukata tsaya ka iya sallah ka iya bota wai da kyawu Allah ya ce manzo Allah wa aqimis sala annabin Allah ka tsayar da sallah inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar kun ga sallah Allah ce tana hana al fahsha da abin kyama inna salata lalle ta sallah tanha tana hani idan mutum ya tsaye da sallah da kyawu to akwai aikin da wallahi sallah ba ta yarda ka yi shi ko da kana son ka yi shi in dai sallar ka ta Allah ce ka tsaya kai ta da imani bi ikhlas da kuma wato khushi'i tana hana mutum akan aikata sabon Allah alfahisha jam'u fahisha shi kuma alfahisha shine duk aikin lalan aikin da yayi muni duk aikin da ya muni wannan shi ake cewa alfahasha Allah ya kare mu wal munkar da kuma mi da abin da yake abin kyama wanda Allah subhanahu wataala baya bukata sai Allah ce wala zikrullah akbar ambatan Allah subhanahu wataala shine mafi girma a rayuwa ka rike ambatan Allah a duniya sallah ambatan Allah ce to ka rike ambatan Allah a duniya akbar Allah ce shine babban mission a duniya ba abin da yake ambatan Allah subhanahu wataala sai Allah ce wallahu ya'lamu ma tasna'un ubangi subhanahu wataala ya san irin aikin da kuke aikatawa duk abin da muke yi Allah subhanahu wataala ya sani kuma zai saka mana da shi Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kurakuran mu abinda muka faɗa ne Allah subhanahu wataala ya sa mu dace kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana fa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh